بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم باب سيد الميراث باب farauta wato ta wato mirat wato wato wanda aka yi farautarsa da wato gefen wato gefen wato ko kibiya ko wani abin harbi wato an jefe shi da faɗi wato da faɗin abin ba da tsinin ba قال ابن عمر abdullahi bin umar yake cewa fil maqtulati a cikin wato dabbar da aka kashe bil bundukati wato da bindiga sai yake cewa tilkal mawquzatu wannan ita ce kamar mawquzatu wata aka jefe wata Allah yake cewa wal mawquzatu wal mutaraddiyatu ko wannan dai hatu kamar wato wacce aka jefe kenan hukuncin su daya waka rihahu salim shi salim ya ki wato yin wato yin wato farauta da wannan bundukar wal qasim da qasim wa mujahidin da mujahid wa ibrahim da ibrahim wa dawun da dawun wal hasan da hasan eh wa kariha al hasan ramyal bundukati wato shi ma hasan ya ki wannan wato harbin bindiga fil qura a cikin wato alqaryun kauyuka wal amsar da birane eh wala yara ba asan fi ma siwahu to yana ganin cewa babu laifi a cikin abin da ya wannici wato wa'annan ko garurrukan ko kuma abin da ya wannici wanda aka farauce shi ba da wato bindiga ba حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي قال شعبي يتي سميت أدي بن حاتم ناجي أدي بن حاتم رضي الله عنه الله يدد شي قال يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم adi ibn hatim ya ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anil mi'radi ga wato abin farautar da aka same shi wato da mi'radi wanda aka wato mi'radi ya same shi wato kamar ya kada shi faƙala sai manzo Allah ya ce idza asabta bi haddihi idan har ka samu abin farautar da kaifin wato shi wannan abin harbin naka to fa kul ka ci fa'iza asaba bi ardihi idan kuma wato ya samu abin daga harba ya samu abin farauta bi ardihi da faɗin gefensa faƙatala sai ya kashe shi to fa inna huwa ƙizun wannan kamar ya zama dabbar da aka jefe ne ita ce mawkuza falata a kulkakaci faƙulta ya ce sai na ce ursulu kalbi wato zan aiki kare na ya rasulallahi ƙala sai manzo Allah ce ma'ana me ya hukunci in na aiki kare na eh menene hukunci in na saki kare na ya tafi yin farauta ƙara sai manzo Allah ya ce idza arsalta kalbaka idan ka saki karanka wasan mai ta kai bismillah ya kamo to ka kul to abin da ya kamo ka ci kultu shike sai ya ce to fa in akala in kuma ya ci fa ya rasulullah idan da ya kama aka zo aka same shi ya fara ya ci abin da ya harbi abin da wato ya kamo din ƙala sai manzo Allah ce shi to falata akul wannan kakkaci eh fa innahu lam yumsik alayka wannan ba kai ya kamawa ba innama amsaka ala nafsi kada ya kamawa kansa ne yace qultu sai nace ursulu kalbi idan na wato na saki kare na na cuna shi sai na je sai na sami fa ajidu ma'ahu kalban akhar sai na je na same shi da wani karam ƙala sai manzo Allah ce la ta akul kakkaci fa in naka domin kai inna ma samaita ala kalbika kai dai kai bismillah akan karanka ne zaka suna shi walan tusammi ala akhara baka bismillah a wani karan ba zaka tura karanka shi kai bismillah to wancan da ya zo ya haɗu da naka ba sani ba wato da bismillah aka sake shi ko ba bismillah eh saboda haka ba za a ci ba babu ma asabal miradu babu abin da shi wannan miradi ya sama bi ardihi da fadinsa حدثنا قبيسة حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن ابي بن حاتم رضي الله عنه adi dan hatim Allah ya dade shi kala yace qultu na ya rasulullahi manzon Allah inna mu dai nursul kilaba muna wato cuna kannukan mu almu'allamata wadda muka koya mata wato farauta ƙara sai manzo Allah ya ce kul ma amsakna alayka ka ci duk abin da suka kamo ka tunda mu'allama ce eh qultu sai nace ya rasulullahi wa in qatalna ko da sun kashe ƙala sai manzo Allah ya ce wa in qatalna ko sun kashe abin da suka kamo ka ci qultu sai nace wa inna narmi bil mi'radi mu kuma wato muna jifa dai wani lokacin muna harbi bil miradi da miradi ƙara sai manzo Allah ce kullu ma haraka duk abin da wato ya mikanta ma'ana ya sa rauni eh duk abin da ya sa rauni wa ma asaba bi ardihi da abin da ya samu bi ardihi da fadin sa to fala ta akul ba za a ci ba ba za a ci shi ba
باب سيد الصوف وقال حسن بن ابراهيم اذا فاق سيدا فقال منه يوم او to amma kul wancan kul kenan ƙara sai ce kul ma haraka ka ci duk abin da wato ya raunana abin da ka harba inda ya raunana abin farautar to shi kenan sai a ci amma kuma inda faɗin inda faɗin sai ya samu abin farautar ya doke shi ba da kaifinsa ba to ba za a ci ba mauƙuzu jefaffe kenan ya shi ne zai kamar mauƙuzu to mutu raddi to wannan ɗaya hatu ko amma aka duk hukuncin su ɗaya
باب سيد الصوف وقال حسن بن ابراهيم اذا فاق سيدا فقال منه يوم او يوم لا تاكل لا تاكل الذي بان وتاكل سائره وقال ابراهيم اذا فاق ولده او وحده فكله وقال الاعمش عن زيد استاسى على رجل من ال عبد الله حوار فامره ان يكلوه حيث تيسر له ما سكن منه وكلوه نزل عبد الله بن يزيد حدثنا خير حدثنا غيره قال اخبرني ربيع بن زيد الدمشقي عن ابي ادريس عن ابي سلمه المشري قال قلت يا نبي الله انا جعلت قوم اهل الكتاب افلا اقول بآليتهم وبأرض زيد اسير بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي معلم بكلب المعلم فما يسر لي قال أما أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا بها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا بها وما ست بقوسك فذكرت اسم الله فقل وما ست بكلبك المؤلم فذكرت اسم الله فقل وما ست بكلبك غير غير مؤلم فأدركت زكاته فقل
babu sai da alƙausi babu wato farauta da alƙausi wato baka waƙalar hassanu malam hassan ya faɗa wa ibrahim da ibrahim yake cewa idan da raba sai dan idan wato ya harba kai harbi ya je ya doki abin farautar to fa bana minhu ya dun sai wato ya cire masa hannu hannu ma'ana ya rabu da jikin aurijilun ko kuma kafa ta fita to ya ce to lata a kullum lazibana abin da ya cire din nan daga cikin dabba wannan ba za ka ci shi ba eh wa kul sa'irahu amma za ka ci abin da ya saura a cikin dabba duk amma da ka zo wajen harbi misali sai aka harba sai ka faɗa ta fita ko kafa ta fita to abin da ya fita din nan to ba za a ci ba amma za a ci sauran eh wa qala ibrahim mala ibrahim yace idan darabta unuqahu idan ka doki wuyansa a wasu dahu ko tsakiyarsa ya faɗi shikenan fa kul ka'i sai fa kulhu sai ka ci shi وقال الأعمش ما الأعمش يفشي يفعل أي شيء أن زيد يا كبوشي كما تلك زيد يكي شوى استأسى على رجل من آل عبد الله همار wace wani jaki ya yi timbe a bisa wani mutum daga cikin ala abdullahi cikin alayen abdullahi to fa'amarahum sai umarce su an yi diribu wato su doke shi ma'ana su harbe shi hai su ta yassara duk yadda ya musu duk inda suka samu shikenan su harbe shi ko ta ina ne eh ya ce to amma in kuka harbe shi wani abu ya haɗo daga jikinsa to da uma sa kada minhu duk abin da ya haɗo daga jikinsa to ku bar shi ka ku ci shi wa kuluhu sauran kuma sai ku ci shi eh haddathana abdullahi bin yazid bin yazid haddathana haywatu قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي سالفة الحشني قال أبي سالفة الحشني يتي قلت نسي يا نبي الله يا النبي الله inna bi ardi qaumin mu muna ƙasa ne ƙasar wasu irin mutane min ahli kitab ma abuta littafi afana akulu fi aniyatihim shin in za mu ci abinci ma ci a cikin ƙora kwato ƙorukan su a cikin ƙwaryoyin su wa bi ardin kuma muna wata ƙasa ne wa bi ardi sayyidin muna wata ƙasa ce ta farauta wato mutanen ƙasar duk farauta suke eh asidu ina yin wato ina yin farauta bi kausi da wato da wato wato bakana eh wa bi kalbi kuma ina yi da wato karena amma ba allazi laysa bi muallamin ba wanda aka koya masa wato farauta ba wa bi kalbil muallami kuma ina yi da karena wanda an koya masa to fa ma ya sulhuli me zai inganta gare ni ya rasulullah qala sai manzo Allah ya ce amma ma zakarta amma abin da ka faɗa min ahalul kitabi ne daga ahalul kitabi cewa kuna kasarsu eh to fa in wajadtum gairaha idan kun samu wani akushin da za ku ci abinci ba na wato ahalul kitabin ba to fala ta akulu biya kar ku ci a cikin nasu eh wa in lam tajidu idan kuma ba ku samu ba sai nasin to bagsulha ku wanke nasin wa kulu fiha ku ci a cikin ta wa ma sitta abinda kuma kai farautar su bi kausika da wato bakanka fa zakarta lahi kuma ka ambaci sunan Allah sanda zaka sake shi to fa kul in ya harbo maka ka ci wa ma sitta abinda kuma ka farauto shi bikal bika da wato faranka almuallam wanda yake wato kwararre wanda aka sanar da shi wato farauta fa zakarta lahi ka ambaci sunan Allah kai bismillah shi ma fa kul ka ci wa ma sitta bikal bika abinda kuma duk ka farauto da bikal bika da wato karanka gairil muallami wanda ba wato wanda aka koya masa farauta ba ya kamo to fa adrakta zakatahu sai ka riski yankansa ma'ana bai mutu ba sai an karasa shi da yanka to in ka yanka shi to fa kulkaci to anan za a fahimci cewa ashe in ba a riski yankan ba ba za a ci ba
وباب الخلف والجنود التي حدثنا يوسف بن راشد وحدثنا وكيل ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن حمش بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخطف فقال له لا تخطف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطف او كان يكره الخطف قال انه لا يصاب به سيف ولا ينهى به قدوم ولكنها قد تكسر السن وتنقض العين ثم رآه بعد ذلك يخبره فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحتم أو كره الحتم وأن تكذبوا لا أكلمك كذا وكذا babul hasbi babun jifa da tsakuwa ana cewa shi jifan arankas eh wal bunduqati da jifa wato na bindiga hadisana yusuf bin rashid hadisana waki'un wato wa yazid ibn haruna ah, wato waki'u ya zantar da mu da shi da wato da yazid dan haruna amma wallafzu lafazin wato li yazida na yazida ne an ka hamas ibn al-hasani shi kuma ya kabo da ka hamasi dan hasan an abdullahi bin buraidata shi kuma ka hamasi ya kabo daga abdullahi dan buraidata an abdullahi bin mugaffalin shi kuma daga abdullahi dan mugaffalin annahu shi abdullahi bin gaffalin bin mugaffalin ra'a rajulan ya ga wani mutum ya hazifu yana jifa da tsakuwa jifan arankas faƙala lahu sai ce da shi la ta hazif kakkai irin wannan jifan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha anil hazfi yayi hani ga irin wannan wato jifan aw kana yakrahu al hazfa ko kuma a manzo Allah ya zama yana kin irin wannan jifa wa qala sai ce innahu la yusadu bihi saydun ai ba a farautar abin farauta da shi dan jifan ba zai iya kashe abin farauta ba wala yunka bihi aduwwun ba a tsananta azaba da shi akan wato makiyi eh ba nikaya ai wato nikaya shine tsananta azaba ai wato ai sa mutuka cikin wato cikin wato yi wa mutum azaba eh walakin ha sai dai cewa ita qad taksiru sinna in an in an yi jifa da ita za ta iya kare haƙori wata qafaul aina za ta iya kwakule ido sun mar'ahu to wato shine yake gaya masa kenan da yace masa wato ai ba za ta iya farauto wani abu ba kuma wato ba za ta tsananta ba za ta bata da wani tsananin da zai zama abin da ta sama kamar wato ta same shi ta yi masa wato wani wato azaba mai tsanani ba to shine sai yake masa a to amma ai ita tana iya karya tana iya karya hakori in ka jefa kuma tana iya kwakule ido to shikenan to bayan wannan sun mara'ahu ba da zalika sai ganshi bayan wannan ya hazibu yana da jifan da wannan tsakuwar faƙari da sai ce da shi uhaddi suka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an alhazbi yanzu na zantar da kai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga barin wannan jiban au kare alhazb ko kuma manzo Allah ya ki wato irin wannan jiban wa anta tahzib kuma kai ka rika yi yace to la ukallimuka ba zan sake maka magana ba kaza wa kaza kaza da kaza ba zan sake kula ka ba eh tunda na ce ma manzo Allah ga abin da yi kai kuma ka ci gaba da abin da kake so to ba ni ba kai
باب من سمع كلبا من شركة شيء أو معصية حدثنا عبد بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن يوسف بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنى كلبا ليس بكلب معصية أو مضاربة نكث في يوم من عمله قيراتا Mhm. Mhm. babu manukta na kalban babu wanda mutumin da ya rike kare laisa bi kalbi saidin ba kalbi wato karan farauta ba aw ma shaitin ko na kiwon dabbobi حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال عبد الله بن دينار yace samitu ibn umar naji عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Allah ya yarda da su yana cewa ya karbo annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manukta na kalban duk wanda wato ya riki kare laysa bi kalbi mashiyatin ba karan wato kiwon dabbobi ba au daribatin ko kuma wato kare wanda yake wanda aka saba yin wato daribatu shine wato wanda yake farauta masanin farauta shi wato karen eh to na kasa kulla kasa kulla kasa kulla yawmin min amali kira dani eh wato kullun wannan zaman karen zai tauye masa wato kiradi biyu na daga ladansa eh kullun sai an tauye masa wato kiradi biyu eh hadisan al-makki bin ibrahim akhbarna hanzal ibn abi sufyan qala hanzar bin abi sufyan ya ce sami'tu saliman naji salim ya kuli yana cewa sami'tu abdullahi bin umar naji abdullahi dan umar ya kuli yana cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa manikta na kalban duk wanda ya riki kare illa kalban illa kalban dariyan sai dai karen da wato horarre akan farauta lisaidin na farauta au kalba mashetin ko kuma kare na wato kiwon dabbobi to duk wanda ya riki kare ba na wayannan ba fa innahu yanqusu min ajrihi kulli yawmin qiradani to rukon karen kullun zai tauye masa wato qiradi bi daga ladansa to shi kuma qiradi abinda ake cewa qiradi ya to ana kafa misali da shi kamar dutsen uhudu eh kamar dutsen uhudu eh kamar wato lada ɗaya zai zama kamar girman dutsen uhudu to kullun za a cire masa a kamar dutsen uhudu guda biyu saboda rike karen da ya yi حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يشي من اقتنى كلبا duk wanda ya riki kare illa kalba mashetin sai dai kare wato na kiwon dabbobi wanda za a haɗa shi da dabbobi ya tafi da su wato ya rika kare su daga abubuwan da za su cutar da su au dariyan ko kuma karen da aka rika masani a cikin farauta to na kasamin amalihi kulle yawmin kira dani wato ko kuma kira dani ko kuma wato kira biyu ne zai tawaya eh kaga sai kira ya zama fa'ilin ba wato shi ba ba ba wato rukun karan ba tunda yace kira dani kaga yayi masa yayi masa rufu'a da alif kenan ko eh wato kira dani wato shine fa'ilin eh ma'ana wato wato kiraɗi biyu zai tawaya daga aikinsa kullum kullum kiraɗi biyu ne zai tawaya a cikin aikinsa amma amma kamar yadda yanzu malamai suke faɗa da yake an samu wato juyin wani lokaci sun riskar da shi karen da ake rike da ake rikansa don gaji mutum ya rike kare don gadi yana gadinsa ba wai wa'annan kawai ba shi ma an riskar da shi kamar yadda wasu malaman zamani suke faɗa suke cewa a riskar da wannan sun da shi ma ba ana da kansa ne don wasa kawai ba babun idan a karar kalbi wannan babu idan wato kare ya ci mana idan kare ya kama abin farauta kuma ya ci abin wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka ma za uhilla lahum ya rasulullahi suna tambaye ka me aka halatta gare su wani ka ce musu uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku daɗaɗa wa ma allamtum min al-jawahi abinda kuma wato wato wato karawar karnukan da kuka koyar wa'anda kuka wato sanar da su daga masu mikuna mukallabi wanda suke yi muku farauta wanda aka koya musu suka zama wato masana a ciki eh as-sawa'ibu shine al-kawasibu ijtarahu bi ma'ana iktasabu sun yi tsuri wancan ma wato kawasibu masu tsururi wannan ma ijtarahu iktasabu masu tsururi to allimuna hunna mimma allamakumullah kuna sanar da su daga abin da Allah ya sanar da ku fakulu to in kun haka ku ci ma amsakna abin da suka kama alaikum gare ku ila kauli ya zuwa faɗin Allah da ya ce sari'ul hisab wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce in akalal kalbu idan hakka ranka ya kamo abin farauta ya ci abin to faqad afsada huwa wannan ya bata shi ba za a ci ba inna ma amsaka ala nafsihi kadai da ya kamo abin ne dan kansa eh wallahu yaqul Allah yana cewa tu'allimunhunna mimma allamakumullah ku sanar da su daga abin da Allah ya wato ya sanar da ku ma'ana ku sanar da su yadda ma farautar take fatu da rabu to ana yi mata tadribi ana yi mata wato ana horar da ita wato allama ana sanar da ita hatta ya turuka hatta ya bari hatta ya bari in ya kama hatta ya bari kai ya ci a nuna masa yadda zai tafi zai gudu zai kamo abin da kuma yadda zai bar abin ba shi zai ci ba ga yadda za a yi kawo duk sai an koya masa wakare ha ibn umar wakare ha hu ibn umar abdullahi dan umar ya ki wannan wakala dawo mala dawo ya ce in sharibar dama in dai ya kamo abin farauta ya zuba masa da jini ya sha jinin walam ya akul amma bai ci naman ba ya ce fakul to sai ka ci kayanka tun da dai bai ci naman ba wadda sana حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال أبي بن حاتم قال يشي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتم بما الله صلى الله عليه وسلم قلت نشي من الله إنا قوم مودي متعني نسيدو muna yin farauta bi hazihil kilabi da wayannan wato kannuka faƙala sai manzo Allah ya ce da shi idza arsalta kilabakal muallamata idan ka saki wato kannukan ka wato ka horar da su akan farauta wa zakar tasmallahi kuma kai bismillah da zaka sake su to fa kul mimma amsakna alaikum ku ci abin da duk suka kamo muku ko in katalna ko da sun kashe abin ku yanka ku dauka ku ci illa an yi akulal kalbu sai dai shi kanin ya zama ya da ya kama ya ci fa inni manzala ta tuni dai a kafa ina tsoron an ya kuna ya kasance inna ma amsaka hu ala nafsi kadai a ce ya kama abin ga kansa ne wa in halada ha kilabun min gairi ha idan wa'insu kannukan sun cuɗanyi wato karan farautar na karan kannukan farautar naku ba daga cikin kannukan ku ba to falata akul wato kakkaci tunda wa'insu sun shigo wanda suka baki
babu sai da ga wani yawon yi ɗaukar lafiya
babu seli babu abin farauta idan gaba idan ya faku ga biran wanda ya farautar gaba an ya buku ga barinsa yau mai kwana biyu au salasun ko kwana uku ya harbi abin farauta bai gan shi ba sai bayan kwana biyu ko kwana uku ya je ya same shi eh حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ابي هات عدي بن حاتم wato a shabi ya karɓo daga abi dan hatim shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arsalta kalbaka idan ka saki karanka wasan maita kai bismillah fa amsaka sai ya kamo abin farauta wa qatala kuma ya kashe shi to fa kul sai ka ci wa in akala in kuma ya kamo ya ci to falata kul kakka ci fa inna ma amsaka ala nafsi kai ya kama wa kansa ne ba kai ya kamo ba wai za khalar da kilaban idan kuma wato wa khalar da kilaban ya cuɗanyo su kannukan wanda lam yuzkar ismullahi alaiha ba a yi wato ba a yi bismillah akan wayannan kannukan ba fa amsakna suka kamo abun farauta wa qatalna suka kashe shi to fala ta akul kakaci fa innaka la tadri domin kai baka sani ba ayyuha qatala a cikin kannukan wani kare ne ya kashe abin farautar ba ka sani ba ya ce wa in ramaita sai da in ka harbi abin farauta fa wajen taho sai ka same shi ba da yaumin bayan yini ɗaya au yaumai ne ko bayan kwana biyu laisa bihi babu wani abin da ke tare da abin farautar illa asaru sahamika sai dai alama wato kibiyarka da ka harbe shi da ita to in ka same shi ko bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu fakul shikenan za ka iya ci wa in waƙa fil ma'i in kuma da aka harbe shi ko ka harbe shi ya fada cikin ruwa ne to falata akul karkaci wa qala abdul ala abdul ala yace ya karbo yace ya karbo an dawud daga dawuda an amirun dawud daga amiru an adiyin shi kuma amiru daga adiyu annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama shi adiyu ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya tambayi annabi yace yarmi saida ma'ana kamar wato ɗaya a cikinmu zai harbi wato abin farauta fa ya tafi asarahu sai ya bibibi wato gurbinsa ma'ana ya bi shi ya bibiye shi ya ga ina ina ya fada to yana bibiyar sa al-yawmain kwana biyu aw salasatu ko kwana uku sun mai jidhu mai yitam bayan wayannan kwanaki sai ya same shi a mace wa fihi sahamuhu amma kibiyarsa tana jikin abin farautarsa hala sai manzo Allah ya ce da shi ya akul ya kullu zai ci in sha in ya so in ya so ya ci in ya so ya bar shi
babun ila wajen da ma'a sai kalmar akala sana adam mutum da shugaban kafin lafiya a safari a shafi a hadisi a hadisin ƙara kuɗi ya rasu layi ni gurfi da kalbi ya sami makarar da bisa da zarar zarar za a sarka kalbaka wasan mai da fa'akala fa'akala fa'akala falata akul إنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل قلبي أجمعه كلمة آخر لا أدري أيهما أخذه فقال لا تأكل إنما سميت على قلبك ولم تسمي على غيره وسألته عن سيد الإرادي فقال إذا أصبت بحده فقل وإذا أصبت بقلبه فقتل فإنه دين فلا تأكل
babu iza wajen ma'a sai da kalban akara idan ya samu wato wani kare tare da abin farautar ba karansa ba sai ce sai samu wani kare ne a gindin abin farautar bayan abin farautar an same shi ya faɗi to ya meye hukunci sai ce haddasa adam haddasa na shugabatu an abdullahi bin abi safari an shabi an adi bin hatimin kala adi dan hatim ya ce ƙultu na ce ya rasulallah ya manza allah inni ursilu kalbi ni wato zan saki kare na wa usammi kuma na yi bismillah faƙala faƙalar annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arsalta kalbaka idan ka saki karanka wasan mai ta kai bismillah fa akhaza ya kama abin farautar fa qatala kuma ya kashe shi fa akala ya ci to falata akul kanka ci fa inna ma amsaka ala nafsi kai ya kama wa kansa ne ba kai ya kama ba qultu sai nace inni ursulu kalbi yace sai nace da manzala ni zan saki kare inni ursulu kalbi ni zan saki dai kare na ya je ya kama abin farauta fa a ji duhu fa a ji duhu ma'ahu kalban akhar sai in je in same shi tare da wani karen la adri ban san ayyuhuma a kazahu a cikin su wanne ne ya kama abin farautar nawan ko kuma wanda na je na same su tare da nawan eh ban san wane ne wato a cikin su wato ya kama abin farauta ba ya zan yi ya rasulullah faƙala sai manzo Allah ya ce da shi la ta'kul karkaci fa inna ma sammaita ala kalbi kadai dai kai bismillah ne akan karanka walam tusalmi ala gairi ba kai bismillah akan wani karanka ba saboda haka idan ka je ka same su in wancan ne ya kama kaga ya kama ba bismillah kaga ba za a ci ba eh wasu altu yace sai na tambaye shi ne na tambaye manzo Allah an sai da miradi ga farautar miradi fa qala sai yace idza asabta bi haddihi idan ka samu abin farauta bi haddihi da kaifin wato abin harbin naka yace to in kaifin ne ya kashe abin farautar to fa kul to ka ci wai za a sabta bi ardihi idan kuma ka samu abin farauta ya je ya same shi da faɗin gefensa ya faƙatala sai ya kashe shi to fa inna huwa qizun wannan kamar wato abin da aka jefe ne falata a kulkarka ci ya da yawa alhamdulillah alhamdulillah فاتحة صلاة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله رب العالمين